واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد استقل الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kwanan wata 21 ga watan al-muharram shekara 1448 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma daidai da shida ga watan bakwai shekara 2026 shekara miladiya dan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na sifatus salah wallafar Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymin alaihi rahmatullah idan ba manta ba yan uwa muna cikin fasali ne na 11 al-faslul hadi 10 fasalin da malam ya kulla dan ya tattauna akan al-khushu'u fi salati wa ma yajburu naqsaha khushu'i a cikin sallah da kuma abin da ke gyara tawaya a cikin sallah idan tawayar ta samu idan ba manta ba malam ya kulla wannan babi ne bayan ya gama koyar da mu sallah ba wai sallar ita kadai ba a'a abin da ya kamata mutum ya samu na cikakkiyar nutsuwa a cikin sallah domin ita ce cikamakon sallah duk sallar da aka yi ta babu nutsuwa kamar yadda muka ji a baya tauyayya ce duk sallar da aka yi ta babu khushu'i sallah ce da take akwai matsala a cikinta to sannan kana cikin sallar kuma zaka yi tsintar kanka a cikin wani kuskure da ka aikata ya za ka gyara wannan kuskuren to sai malamin kullu wannan babu na musamman domin ya bayani akan waɗannan abubuwa guda biyu wancan sati malamin mana bayani game da waɗannan ayoyi na cikin suratul mu'minuna wanda Allah madaukakin sarki ya kawo siffofin mu'minai a ciki daga ciki akwai khushu'i a cikin sallah wanda ƙarshe Allah subhanahu wataala ya bayyana cewa dukkanin wanda ya tattara waɗannan siffofi masu girma to ƙarshen sakamakonsa shine zai gaji aljanar firdausi Allah ya samu daga ciki to zamu tashi daidai gabar da malai ce wa alam ka sani ya kai mai saurare ko kuma mai karatu annaka idza qara'ta al-fatihata cewa kai duk lokacin da ka karanta suratul fatiha idan ka tsaya za ka yi sallah fa innaka tunaji allaha wa tuhawiru lalle kana faganawa da Allah ne kuma kana tattaunawa da shi shine al-muhawara ko ba washe yakan ci sukan yi muhawara tattaunawa kenan ma'ana kana ganawa da Allah madaukakin sarki kuma har ma ganawar ta kai Allah maɗaukakin sarki yana tattaunawa da kai ma'ana kana faɗa Allah yana baka amsa kana faɗa Allah yana mayar maka babu abin da yake wannan dadi ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا تبت أتكين حديث صحابي أبو هريرة الله يكرم مسيردا مزان الله سيرا دا أمتي سكارة تبت أغريشيتي قال الله تعالى Ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin wannan hadisi na Qudsi yace qasamtu salata baini wa baina abdi nisbaini na raba sallah tsakani na da bawa na kashi biyu as-salati hiya qira'atul fatiha sai malai yace abinda ake nufi da sallah anan wajen qasamtu salata ai karatun fatiha fatiha anan wajen ita ake nufi da sallah an yi itlaƙin sunan fatiha ko kuma sunan sallah akan fatiha saboda mahimmancinta a cikin sallah kai ka ce ma fatiha gaba ɗaya ta ce sallah shi sa Allah subhanahu wataala ce qasamtu salata na raba sallar duka kuma suratul fatiha kadai ake nufi dan mahimmancinta malai ce utliqa alaiha ismu salah sai aka yi amfani da sunan sallah a madadin fatiha لأن الفاتحة ركن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا بها saboda ita ko Fatiha babbar rukuni ce a cikin sallah irin rukunin da sallah ba ta inganta sai mutum ya zo da shi fa idza qala al-abdu to yanzu mala ya gama bayanin sai zai ci gaba da hadisin kenan wancan hadisi da muka fara fa idza qala al abdu idan bawa ya tada sallah yace alhamdulillahi rabbil alamin ya fara karatun fatiha da ya faɗi aya ta farko ta cikin suratul fatiha qala allah sai allah madaukakin sarki yace hamadani abdi bawana ya gode min bawana ya yabe anta taqulu kai mai sallah kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin halittu gaba daya wallahi wallahu min fawqi sab'i samawatin yaqum malai ce shi kuma Allah madaukakin sarki daga samman bakwai daga samman bakwai saman al'arshin sa shi kuma yana baka amsa yana ce maka hamadani abdi bawana ya yabe ni bawana ya gode mu fa'iza ƙala idan bawa ya ƙara cewa ar-Rahmanun Rahim ya ci gaba da karatun fatiha ya ce Allah shi ne mai rahama cikakkiya kuma mai jin kai cikakke. Ƙala Allah ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara baka amsa sai ce afna alayya abdi bawana ya ƙara yabona. Alhamdu godiya, afsana'u yabo. Afna alayya abdi bawana ya yabe ni. Wa idza qala idan bawa ya ƙara cewa maliki yaumiddin ko maliki yaumiddin mamallakin ranar sakamako ƙala sai Allah subhanahu wata'ala ya ƙara baka amsa sai ce majjadani abdi bawa na ya kambama ni ai azzamani wa bajjalani bawa na ya kambama ni ya girmama ni wa qala marratan fawwada ilayya abdi wani lokaci kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin wata ruwaya cewa yi fawwada ilayya abdi bawana ya fawwala dukkanin al'amuransa zuwa gare ni dukkanin kacokan abubuwan da suke da alaka da shi suka shafe shi to ya ce shi ba zai iya ba mai rauni ne ya turo su zuwa gare ni haka Allah zai gaya maka lokacin da ka ce maliki yawmiddin fa idza qala idan bawa yace iyyaka na'budu wa iyaka nasta'in kai kadai muke bautatawa kuma kai kadai muke neman taimakonka shi sa daga cikin malamai ke cewa mafi girman sura a cikin alkur'ani ita ce suratul fatiha to a suratul fatiha din ma mafi girman aya kuma ita ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan ta tattare dukkanin ma'anar fatiha din gaba daya iyaka na'budu kai kadai ya ubangiji nake bauta wa iyaka kuma kai kadai ne ya ubangiji nasta'in nake neman taimako shi sa babban malami ibn al-qayyim alaihi rahmatullahi littafi guda ya rubuta wanda wanda kawai ya dauki wannan ayar ya ta cancana ta wannan ayar ita kadai ya rubuta littafi madarijus salikin fi salikin baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in littafi ne guda ka cokan ya rubuta kawai akai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allah ya musu rahama qala hadha baini wa bain 'abdi idan ka faɗi wannan sai Allah subhanahu wataala ya ce hadha wannan ko tsakani na da bawana ne wali 'abdi ma sa'ala bawana kuma yana da abin da ya roka a cikin lafazin ka ce iyyaka na'budu ni kai kadai nake bautawa ya ubangiji wannan na Allah ne bauta ta wace ce ta Allah ce ɗaya ɓangaren kuma sai ka ce wa iyaka nasta'in kuma kai kaɗai nake neman taimako yanzu taimako kuma wa yake nema ba naka bane to Allah ya ce ya baka wannan abu ne da yake tsakanin Allah da bawa bauta ta Allah ce Allah ya karɓi bautarsa neman taimako naka ne Allah madaukakin sarki ce duk abin da kake neman taimako ya baka shine wali abdi ma sa'ala bawa na yana da abin da ya tambaya ba taimako yake nema ba Allah ya ce to na bashi zan taimake shi duk lokacin da kake gatun fatiha haka Allah yake gaya maka duk lokacin da zaka karanta fatiha sai Allah ya gaya maka haka mala yace al-ibadatu lillah kaga ibada ta Allah ce wal isti'anatu billahi ita ma neman taimako na Allah ne ga Allah kaɗai ake neman taimako lakin na halil abd sai dai neman taimakon kuma yake yi bawa ne fa idza qala idan bawa ya ce ihdinas siratal mustaqim ka shiryar da mu hanya madaidaiciya siratal ladina an'amta alaihim hanyar waɗanda kai ni'ima a gare su ghairil maghdubi alaihim ba hanyar waɗanda kai fushi da su ba wala dhalin ba kuma hanyar waɗanda suke batattu ba qala Allah sai Allah subhanahu wataala ya ce maka hadha li abdi wa li abdi ma sa'ala wannan kuma tun daga kan ihdinas siratal mustaqim zuwa ghairil maghdubi alaihim wala dhalin sai Allah ya ce dukkanin waɗannan na bawa ne kuma duk abin da bawa ya roƙa Allah ya ce na bashi me kake nema Allah ya shiryar da kai hanya madaidaiciya hanyar waɗanda ya ni'ima a gare su su waɗanda ya ni'ima a gare su annabawa manzanni da salihan bayi ko sannan ba hanyar Yahudawa ba su ne suwa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya fushi da su, ba kuma hanyar Kiristoci ba su ne suwa wanda Allah maɗaukakin sarki sanya suka ɓata saboda jahilci. To duk waɗannan abubuwan da ka roƙa roƙa sai Allah maɗaukakin sarki ce duka na baka. Zan shirye da kai hanya madaidaiciya, zan tsamar da kai ko kuma zan bi da kai hanyar wanda wanda na ni'ima a gare su, zan kautar da kai daga hanyar waɗanda suke Allah ya fushi da su kuma daga wanda suke kuma batattu duk Allah zai gaya maka haka yanzu kaga lokacin da kake karatun Fatiha inda zaka rinka hararo wannan muhawara tattaunawa da kake tsakaninka da Allah madaukakin sarki na san da wahala zuciyarka ta tafi wani wajen haka ne yan uwa to wannan shine khushu'in aiki shine khushu'in shi sa mallan ya kawo mana shi a nan wajen yanzu ai ba sallah yake koya mana ba a'a so yake koya maka tattara hankali da mai da zuciyarka ga Allah maɗaukakin sarki lokacin da kake sallah shi ne hushu'i lokacin da kake sallah ka rinka hararo wannan muhawara ɗin yanzu ka ƙaddara ko da shugaban ƙasar garinku ya kira waka kai kaɗai kai kaɗai kira ku ya ce ya rasu yanzu ku tattauna da shi duk ya sallama kowa ya ce daga kai sai shi za ku tattauna da Allah lokacin da yake maka magana kake ba shi amsa wani irin mai da hankali za ka yi tsakani da Allah kowa ya tambaye kansa wannan irin me da hankali zaka yi ai ba zaka yi dama a lokacin wayar ka ta buga ba ma ka dauka ka daga ta ko ba zaka yi dama a ce a kira ka ce ina zuwa shugaban kasa barin amsa ba zaka yi haka ba eh ba ne mutum ba saboda kana ganin girman sa da darajar sa kuma kana sare zaka samu menene wani abu a wajen sa ba haka bane to da Allah da girman Allah madaukakin sarki walillahi al-mathalul a'la da girman shugaban kasa akwai hadi babu hadi da abin da Allah maɗaukakin sarki zai iya baka da abin da shugaban ƙasa shi ba shugaban ƙasan waye ba shi Allah maɗaukakin sarki irin abin da ya kamata ka rinka halarta wa zuciya kake sai dai shaidani ba zai bamu ba eh wallahi ba zai bamu ba duk yadda za a yi kautar da hankalin mai juyar da zuciyar mai kai ta can wani wajen sai yayi sai dai kamar yadda na faɗa satin da ya wuce yana yi muna yi mu ma insha Allah ta'ala har sai mun samu galaba akan sa da dar Allah wannan hadisi yan uwa ya gabata a bayan mariga mun kawo shi tun a farko-farkon littafin. Wala ce, Fassalatu munajatun bainal musalli wa rabbihi, ɗan uwa ka sani cewa ita sallah fa ganawa ce tsakanin mai sallah da Ubangijinsa. Lam yarid mithlu hadha fi jami'il ibadati abadan. Wala ce kuma ka duba ka ga bai zo ba mithliha mithlu hadha kwatankwacin irin wannan falalar da romo a ce kana magana Allah yana mai maka bai zo ba gaba ɗaya fi jami'il ibadati a cikin dukkanin sauran ibadu abadan har abada akwai wata ibada a cikin ibadu gaba ɗaya da aka ce maka ga wata ibada kana yi kana magana Allah yana mai maka babu ita sai sallah saboda girmanta mala ce fasomu lillahi kama qala Allah ta'ala ko da azumi duk girman azumi da matsayinsa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa azumi nasa ne ko yace nasa ne kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin hadisi kudusi kullu kullu amal ibn adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana ajzi bi azmi nawa ne kuma ni zan bada sakamako da shi amma mala yace mala yace lakin lam yarid fihi ma warada fi salati sai dai bai zo a cikin azumi ba irin abin da yazo a cikin sallah annal insana yunaji rabbahu wa yukhatibu cewa mutum idan yana sallah yana tsayawa ne ya gana da ubangijinsa kuma yana tattaunawa da shi wannan bai zo a cikin azumi ba azumi Allah madaukakin sarki ya ce na sani amma baka ji inda aka ce a cikin azumi idan kana kana ganawa da Allah kana tattaunawa da shi ba sai sallah eh ita fa sallah kamar dan uwana mai albarka kamar ga kaga ubangiji mahalicci kuna tattaunawa ne Allah yana saman al'arshinsa, amma yana tattaunawa da kai kamar ga ka gashi, subhanahu wa ta'ala. Malai ce ya ƙulu, bawa yana faɗin abin da yake faɗa a cikin sallah, bai ruddullahu alaihi kuma Allah yana mayan masa da amsar abin da yake faɗa, idan ya ce kaza Allah ya bashi amsa ya ce kaza. Wa hadhal ma'ana Mala ya ce, Kaga wannan ma'anar, ma'anar wannan abin da muke tattaunawa na ka faɗi magana Allah mai ramaka. Mala ya ce, Lawis ta sha'ar na hulaka na azima, ce wallahi da za mu rinka jiyo ɗanɗanansa, muna hararo ma'anarsa. Mala ya ce, da abu ne ba ƙarami ba babban abu ne. Ka rinka jiyo kana tattaunawa da Allah maɗaukakin sarki, inda za ka rinka sa abin a ranka. Mala ya ce, wallahi laka na azima, ba ƙaramin abu ba ne wannan babba ne. lakin na nas'alu Allah an yu'amilana bi afwi malace sai dai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mu'amalance mu yi mana mu'amala da afuwarsa naghfulu anhu kafiran saboda da yawa muna gafala lokacin da muke tattaunawa da Allah madaukakin sarki lokacin da Allah madaukakin sarki ya fuskance mu mu kuma sai zuciyar mu ta bar Allah sai ta tafi wani wajen kaga wannan ai ba karamar gafala bace ba kuma karamar asara bace da dukkanin mu muke a cikin sallah dukkanin ba wanda bai samun kansa a cikin irin wannan abubuwa كأننا نقرأ الفاتحة قراءة عابرة لا يستحضر الواحد منا أنه يناجي الله بل كي كاتي منا كرنت سورة الفاتحة قراءة عابرة كراتو كوي مكرن تاموتي إتتي قراءة عابرة با قراءة متدبرة با إن أكتي قراءة عابرة برن باكو مثالي تيدي زوكو غاني مثالي وانا مسلاتي سيأتي شغتك مسلاتي كبتا sai ka shiga ta wannan kofar ta limami kawai ka shigo haka ka tawo sai ka fita ta waccan kofar idan ka fita sai a tsaye da kai a bakin kofa sai a ce maka meye da meye da meye a bakin wannan window din bangaren ka na da meye da meye da meye ba za ka iya faɗa ba me dalili zuwa kai ka wuce an fahimta yan uwa sai in tambaye kan ce maka a bangaren gabas menene a wajen baka taba shiga masallacin nan ba baka san akwai minbari ba baka san akwai wannan durowar ba baka san akwai kaza ba duk ba za ka iya faɗa ba haka ne ƴan uwa to wannan ita ce qira'a abira irin karatun da muke so fatiha ke amma sai aka samu wani shi kuma sai ya shigo sai ya tsaya a tsakiyar masallaci sai ya kalli bangaren yamma ya kamar minti biyu haka yana juya idansa daga farko zuwa ƙarshe yana kallon komai komai sai da ya gama kallo sannan sai juya nan bangaren arewa ko nan ma ya kalli komai da komai zuwa bangar gabas ya gama kallon komai in ya fita idan ka tambaye shi zai baka amsa ko ba zai baka amsa to wannan ita ce qira'a mutadabbira qira'a da ake bibiyar abin da ake karantawa ita ce irin karatun da Allah madaukakin sarki yake so kai lokacin da kake sallah shine kuma khushu'i din ai to sai malai ce karatun da muke kamar karatun mai ketarewa ne kawai kawai ya karanta suratul fatiha ya wuce me ya karanta me ta kunsa me take nufi me ake a cikin ta duk bai sani ba bai tsaya mai da hankalinsa a kai ba. Mala ce, La yi stahabiru wahidu minna annahu yunadu Allah. Ɗaya daga cikin mu baya halattowa a cikin zuciyarsa cewa fa ganawa yake da Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma wa anna Allah yu khatibu Allah subhanahu wa ta'ala fa magana yake masa. Fa yaqulu Allah yana ce masa hamadani abdi afna alayya abdi majjadani abdi hadha li abdi wa li abdi ma sa'ala. Duk Allah na ga masa haka bawa na ya gode mu bawa na ya yabe ni bawana ya kambama ni wannan tsakani na da bawana ne kuma bawana yana da abin da ya samu duk Allah yana ta gaya maka haka baka hararo wannan lokacin da kake karatun Fatiha baka hararo wannan ko lokacin da limamin ka yake karatun Fatiha duk baka hararo wannan malati ma nashkuru biha bihadha Allahumma illa ay insha Allah amma jin wannan a cikin ranmu malati sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya ga dama ya ba su iko sai kaga kadan daga ciki suna ƙoƙarin hararowa ko kuma kai kanka wani lokaci sai kaga Allah madaukakin sarki ya ce muke ka kana a cikin sallah kana jin irin wannan haka ne ko wani lokaci sai kaga kana kana hararo abubuwa a cikin sallarka amma kuma fi yawancin lokaci shikenan sai zuciyar ta yi wani wajen idan malai ce in ku haka ne fa hadha yadullu ala ahammiyati salah to wannan kadai ya isa ya nuna maka muhimmancin sallah walidhalika kana al-insanu qa'iman yunaji Allah shi sa mutum idan ya kasance a tsaye yana ganawa da Allah وكان الإنسان ساجدا أقرب ما يكون من الله عز وجل idan mutum ya kasance a tsaye lokacin da yake sallah ai sallah zaka ga daman abu ne guda biyu ko dai kana tsaye ko kuma ka duka haka ne to lokacin da kake tsaye sai ka sa wa ranka ganawa kake yi da Allah wa kana al-insanu sajidan idan kuma mutum yayi sujjada aqrabu ma yakunu min Allah azza wa jalla sai kasance mafi kusanci tsakaninsa da Allah madaukakin sarki a tsaye kana ganawa da Allah kai sujjada kuma ka ƙara kusanta zuwa ga Allah madaukakin sarki babu ko wani yanayi yan uwa duka a duniya da dan adam yake da shi na ibada wallahi da ya kai sallah samun tagomashi da kusanci ga Allah madaukakin sarki kuma falalar Allah da jin kai ga bayansa sai ya sanya yanayin kuma ya fi kowanne yawa a cikin yanayin sauran ibada babu ibada da kake da yawa kamar sallah babu amma sai Allah madaukakin sarki ya sanya idan ka tsaya tsaye ganawa kake da shi da kayi sujjada kuma sai Allah ya ce wasjud waqtarib kayi sujjada ka ƙara kusanci dab da Allah madaukakin sarki ka ƙara kusanta in aka ce mutum ya kusanta zuwa ga Allah madaukakin sarki wasu kwakwalwarsu takan toshe sukan kwatanta Allah maɗaukakin sarki da ɗan adam ɗan uwansa kamar yadda muka faɗa wancan satin da ya gabata misali ko da a hausance idan na ce ina da abokai guda uku amma wani shi ne mafi kusanci da ni ina nufi yanzu da nake magana gani gashi kenan ɗan uwan fahimta aiko ce wani yana da kusanci da ni sosai maybe baya kasan ma amma na ce yana da kusanci da ni ta kudda ta dab ai a ƙwaƙwalwarka ba za ka taɓa iya kawo cewa ina nufi gani gashi ba ga jikina ga jikinsa a yanzu ba to me yasa idan aka ce Allah ya kusanci da bawa kake gani cewa ai kamar ga ga Allah ga bawa ne me yasa ƙwaƙwalwarka take kawo maka haka to in dai ƙwaƙwalwar mutum ta kawo masa haka kaga akwai akwai matsala a cikin ƙwaƙwalwarsa kenan ina ba ta an fahimta yawa ba kusanci ake nufi na jiki da jiki ba a'a ai ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah madaukakin sarki madaukaki ne zatinsa maɗaukaki ne yana saman al'arshinsa amma ya kusanta ga bawa irin kusancin da bai yi da wanda baya irin wannan ibadar a lokacin ba daga lokacin da kai sujjada Allah ya ƙara kusantowa zuwa gare ka ma'ana ya ƙara miƙo maka yardarsa ya ƙara miƙo maka amsa addu'arsa ya ƙara baka duk abin da kake bukata a lokacin shi sa sai annabi ya ce mafi kusancin bawa ga Allah lokacin da yake sallah shi ne lokacin da yake sujada shi sa idan mutum ya sujada annabi ya ce mutum ya dage da addu'a me yasa ka dage da addu'a cikin sujada saboda lokacin amsa addu'a ne kana kusa dab da Allah madaukakin sarki ina fata an fahimta misali da muka bayar yanzu shine kamar kai ne yanzu daga nan wajen Daya. Okay, sula ne? Ba sa nan. To, kamar yadda na faɗa uwa cewa lokacin da kake lokacin da kake kusa da Allah subhanahu wata'ala shine lokacin da kake sujjada. mala ya ce wa kanal insanu sajidan aqrabu ma yakunu min Allah azza wa jalla subhan sai mala ya ce subhanallahi alazim sarki ya tabbata ga Allah mai girma jama'ata bainal munajati halal qiyami wa bainal qurbi halal sujudi ka tattara wasu abubuwa manya manya guda biyu a cikin sallaka shine ganawa da Allah subhanahu wata'ala lokacin da ka tsaya kake gabatar da ibadarka ta sallah a tsaye ganawa kake da shi, sannan kuma ka haɗa tsakanin neman ko kuma samun kusanci na dab da Ubangijinka lokacin da kai sujjada. Ƙalar Nabiyu sallallahu Alaihi wasallam, annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih mafi kusancin da bawa yake samu da ubangijinsa wa huwa sajidun shine lokacin da yake cikin sujjada walam yakun aqrabu ma yakunu wa huwa qa'imun mala ce Allah madaukakin sarki bai kaddara cewa lokacin da kake kusa da ubangijinka dab lokacin da kake tsaye ba li'anna fi sujudi dhullan lillahi saboda ‘yan uwa a cikin sujada akwai nuna ƙasƙanci ga Allah subhanahu wa ta'ala, wato sujada ta kai matuƙa wajen nuna cewa kai ba kowa ba ne, kallifa dukkanin abin da kake ji da shi ka ɗauka ka ɗora a ƙasa, inda takalmi ake takawa da ƙasa, a taka ƙasa da takalmi, to nan za ka ɗauki goshinka da fuskarka mafi tsada sai ka ɗora ta a ƙasa saboda Allah maɗaukakin sarki. Lallai lokacin ya isa ya kai matsayin da zaka samu kusanci ga Allah subhanahu wata'ala to ina ma lokacin da gabanka suke kaskanta ga Allah madaukakin sarki zuciyarka ma ta yi haka dan ba gaban ka da yake su ba gabanka su kaskanta zuciyarka ma ta mara musu baya ita ma ta risina wa Allah subhanahu wata'ala haythu yada'u al-insanu ashrafa a'da'i wa huwa wa huwa al-wajhu fil ardi malai ce yayin da mutum yake ɗora rafa a aba'ihi mafiya girma a cikin gabansa, wa huwal wajahu ita ce fuska, fil ardi zai ɗora ta sanya ta a ƙasa, allati hiya madasul aqdam wanda ita ƙasa ita ce inda ƙafa take tattakawa. Ƙafa tana taka ƙasa ta yi tafiya a kai ta kai ta kawo, to inda ƙafa inda ƙasan take takawa yanzu ko kai ne, ko kai ne misali mutum ya sa ƙafa sai taka ka, kai shimfiɗa ma da idan mutum ya zo ya taka shimfiɗar iyayensa za a yi mai faɗa da da takalmi haka ne saboda bai yi ladabi ba saboda me saboda ƙafa wajen gurin da ake taka ƙasa da ita ne to amma wannan gurin sai aka ce ka ɗauki inda ya fi komai daraja a jikinka ka ɗora shi a ƙasa saboda Allah subhanahu wa ta'ala mala ya ce fa anta tadau fil ardi jabahata wal anfa kai kana ɗora goshinka da kuma hancinka a ƙasa, zullan lirrabbi azza wa jalla, don nuna ƙasƙanci ga Allah subhanahu wa ta'ala, fata ba'u a'la ma fi badanika fi hiza'i asfali ma fi badanika, al'aƙadam. Malaci a lokacin za ka ga, za ka ɗora ƙololuwar abin da ke cikin jikinka, menene ke saman jikin mutum? Ba kai ba ne? To mai mafi tsada a jikin kai, fuska ce. to wannan fuska za ka ɗauke ta ka ɗora ta ƙasa ita ce a'ala mafi badanika mafi tsayin mafi ƙololon abin da ke cikin jikinka za ka ɗora shi a ƙasa hiza asfala mafi badanika sai kasance a lokacin yana daura yana daidai ya yi layi ya yi seti da kuma mafi ƙarancin mafi ƙasƙancin abin da ke jikinka me abin da yake mafi ƙasƙanci a jikin mutum na ƙasa wanda daga shi babu wani abu ƙafafuwa ne ko to lokacin da kai sujada da kafa da da fuska wanne ne fa wani ƙasa kenan dukkanin sa ƙasa suke kafarka ba ƙasa ba kafarka ba ba ƙasa take takawa ba a lokacin fuskar kafa ita ma tana ƙasa to kaga da fuskar ka da kafarka sun yi daura da juna sun yi seti da juna hina hiza sun yi seti da juna sun yi daura da juna ina fata an fahimta yan uwa yawwa Bala ya ce alƙadaman yana nufin ƙafafuwa guda biyu, alƙadamanu wal jabahatu su ne ƙafafuwa guda biyu da kuma goshi su ne abin da suke sama al'ana a wannan lokaci fi mustawa wahidin suna mustawa guda ɗaya da su da ƙafafuwanka kilahuma alal ardi ala ma yudasu da ƙafafuwa da fuska dukkaninsu suna kan ƙasa ƙasar da ake sa ƙafa a takata walihadha taqulu shi isa sai ka ji lokacin da ka ɗora goshinka a ƙasa sai ka ji abin da annabi ya koya maka ka faɗa sallallahu alaihi wasallam shine subhana rabbiyal me a'la tsarki ya tabbata ga ubangiji na wanda yake madaukaki kaga yanzu kai da fuskarka da jikinka da zuciyarka da suna ina suna ƙasa sai ka tsarkake wanda shine madaukaki kaskanta bata cin masa subhanahu wataala ina fata an fahimta kaga zikirin ya dace da aikin da ake a lokacin saboda ka kaskantar da kanka ka ɗaukaka Allah maɗaukakin sarki sai ka ce subhana rabbiyal a'la ka annaka tashuru kamar kai kana ji ne annaka lamma nazalta fil ard lokacin da ka sauka ƙasa ka dora goshinka da kafafunka da kuma naka ƙasa wa jama'ata ruhaka fil ardi ka tattara ruhinka ƙasa sune fuskarka da kafafuwanka taqulu sai ka ce subhana tsarki ya tabbata man tanazzaha anis sufuli ga wanda ya tsarkaka anis sufuli game da game da kaskanta kamar abin da kake cewa shine tsarki ya tabbata ga wanda ya ɗaukaka ya tsarkaka game da ya zamtowa ƙasa shine Allah madaukakin sarki dan Allah subhanahu wataala lamarinsa ɗaukakakke ne zatinsa madaukaki ne ayyukansa madaukaki ne kuma in Allah madaukaki ne shine wa huwal aliyul azim Allah shine madaukaki al-azim kuma mai girma aka ce al-aliyu ya kunshi ulul zati wash-sha'ani wal makana duk ya shafi wadannan abubuwan daukaka ce ta zatin sa zatin Allah madaukakin sarki yana daukake baya takuwa da zatin bayinsa ina fata an fahimta kaga wannan kamar raddi ake waɗanda suke cewa Allah yana ko ina Allah baya ko ina kuskure ne mun sha maimaita wannan Allah yana ɗaukake can saman sama bisa al'arshinsa subhanahu wa ta'ala, ya daidaita daidaita da ta dace da girmansa da matsayinsa subhanahu wa ta'ala. Sannan sha'anin Allah maɗaukakin sarki shi ma maɗaukaki ne kuma, al'amarin Allah maɗaukakin sarki shi ma maɗaukaki ne, so daga komai na Allah maɗaukakin sarki a ɗaukake yake. To shi ne abin da mutum yake faɗa. bala ce subhana rabbiyal a'la sai mutun ya faɗi wannan zikirin fa hadha almuna almunasabatu wadiha sai mala ce to ana wajen za a gane munasabar aikin da kai na dora goshinka da kafafuwanka ƙasa da kuma zikirin da kai da kai a wannan lokaci yace munasabar su alakar su dangantakar su wadiha abu ne da yake a fili zaka iya ganewa kamar yadda ne bayani kamar annar ruku'a kamar yadda ka san shi ma aikin ruku'i a cikin sallah lamma kana ta'ziman lokacin da shi kuma ruku'u ya kasance girmamawa ne ga Allah subhanahu wata'ala taqulu fihi sai ka ji kana cewa a cikin sa subhana rabbiyal azim sarki ya tabbata ga Allah wanda yake mai girma can kuma a'ala mafi daukaka nan kuma Allah mai girma saboda me ita ruku'u ta kunshi girmama Allah madaukakin sarki fa amma ruku'u fa'azzimu fihi rabb haka annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi fa ita ruku'u ku ta girmama Allah madaukakin sarki ku ta cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim shine fa'azzimu fihi rabb sai annabi ya ce wa amma sujudu amma kaga sujjada a fajtahidu fi du'a ku dage da roƙon Allah a cikin ta fa qaminun ayustajaba lakum sai annabi ya ce ya kusata saura kiris a amsa muku addu'a shi sa ɗan'uwana mai albarka addu'a tana karɓuwa fiye da kowane lokaci a cikin sujjada fiye da kowane lokaci daga cikin guraren da ake karɓar addu'o'i da yawa amma mafi tsada shine lokacin da kowa yake yi kuma mafi yawa shine lokacin da Allah maɗaukakin sarki yake ganawa da kai wannan shine karama da girmamawa da Allah maɗaukakin sarki ya ɗan adam za ka kai ɗan adam abin da yake mafi tsada a wajenka shine mafi ƙaranci ba haka bane abin da ya fi tsada zai ga samun sai yana da wahala amma shi Allah abin da yake da tsada kuma sai ga shi ne gashi nan da yawa ganawa da Allah maɗaukakin sarki da addu'a lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya fi sauraranta shi ne lokacin sallah da lokacin sujjada to ya fi yawa sama da lokacin da za ka ga kamar a ce misali ranar juma'a akwai lokacin amsa addu'a idan mutum yana azumi duk wanda za ga ba kullum ake yin su ba haka ne ba ko da yaushe ake yin su ba amma sallah fa ko da yaushe ake yin ta dan Allah subhanahu wataala ya san ya san cewa kai dan adam ne kana cike da bukata sai kai ta shigar da bukatunka wato duk abinda malaki so ya kawo mana yan uwa nan waje shine lokacin da kake sallah ka rinka hararo da waɗannan abubuwa ka rinka tuno su duk irin wannan tunanin da malaki ya kawo maka in kana dauko abinda ka karanta a littafin nan kana sawa a cikin sallarka wallahi tunanin ka zai rubu ina nufi tunanin da kake mara kyau a cikin sallah zai rubu ka rinka kawo irin waɗannan abubuwa malai ce istashir ya ahi ka rinka ƙoƙarin ji a cikin ranka ya kai ɗan uwana wa anta tusalli a yayin da kake sallah annaka inda qira'atil fatiha kai yayin karatun Fatiha tunaji Allah kana ganawa da Allah ne subhanahu wata'ala wa annaka inda sujudi kuma lokacin da kake sujada taqrabu min Allah azza wa jalla kana kusanta zuwa ga Allah madaukakin sarki aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid mafi kusancin bawa da ubangijinsa a cikin sallah shine lokacin da ya sujada sai mu dakata anan insha Allah ta'ala gobe sai mu tashi hadha al-ma'ani al-azima abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya na'am na'am eh sosai shi ma lokacin addu'a ne cewa addu'o'in da mutum bai samu yayi ba lokacin sujjada idan mutum ya tahiyar ƙarshe kafin yi sallama zai iya yin su eh ai mun karanta a baya ko idan mutum ya tahiya yi salatin annabi ya nemi tsari daga abubuwa guda hudu to za ga annabi ya kawo addu'o'i da yawa eh babu laifi ka zaba addu'o'in annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kai idan kana da taka addu'a kai ma za ka iya shigar da ita sai kai babu laifi insha Allah ta'ala da lokacin sujjada da lokacin tahiyya duk lokacin addu'a ne duk lokacin kuma amsa addu'a ne insha Allah ta'ala ita sallah gaba ɗayanta duk inda annabi ya ce addu'a lokacin ta lokacin amsa addu'a ne saboda kada ka manta da ita sallah gaba ɗayan ta haka yi ka gama ganawa kake da Allah madaukakin sarki saboda kaga duk lokacin da kai addu'a a lokacin da aka ce kai ina faɗa wannan ne saboda ai ba kowa ne ake addu'a ba ko yawa yanzu ba za ka zo kai ruku'u ka rinka cewa Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza in kai wannan kai laifi haka ne saboda annabi bai koyar da haka ba ba za ka tashi kai kabbar harama karanta fatiha kuma ka daga hannu ka ce Allah ka bani kaza ba kai kuskure amma inda aka ce ai addu'a sai kai to lokacin amsa addu'a ne Allah madaukakin sarki amsa mana addu'o'in mu gaba daya ya biya mana bukatun mu na alkhairi ya ji kan iyayen mu ya gafarta musu na'am bismillah wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am subhana rabbiyal a'la da subhana rabbiyal azim eh kamar inda ake yin su ko kuma ma'anarsu eh ita subhana rabbiyal azim ana yin ta ne wajen ruku'u aiko yawa mutum zai karanta subhana rabbiyal azim lokacin da mutum ya ruku ko ka karanta guda uku ko guda biyar ko guda bakwai gwargwadon yadda lokaci ya baka dama mafi karanci shine karanta guda daya subhana rabbiyal azim in ka zo ka samu limami a ruku'u sai kai ruku'u ka karanta subhana rabbiyal azim guda ɗaya sai ya dago ka samu wannan raka'a to subhana rabbiyal azim ana karanta ta ne a ruku'u ita kuma subhana rabbiyal a'la ana karanta ta a sujjada ne ma'ana subhana rabbiyal azim shine tsarki ya tabbata ga ubangiji na wanda yake mai girma subhana rabbiyal a'la kuma tsarki ya tabbata ga ubangiji na wanda yake mafi daukaka madaukaki saboda haka kowace sai ka sata a gurbinta ba za ka dauko subhana rabbiyal a'la ka sata a gurbin subhana rabbiyal azim ba dan ba dan bata yi ba a'a saboda ba gurbinta bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya koyar da mu sallah ya karanta subhana rabbiyal azim ne a ruku'u a'la a sujjada sai ka karanta yadda annabi ya karanta yadda ya koyar da kai ina ba ta fahimta yawa Allah ya samu dace na'am na'am insha Allah ta'ala insha Allah ta'ala Allah ya ce a sa damunan mu a cikin addu'a Allah ya kawo ruwa eh kuma haka ne gaskiya yanzu kun ga mana July muna julai amma har yanzu ruwa bai kankama ba gaskiya dai anan dai anan garin Kano dai gaskiya bai kankama ba wasu guraren dai alhamdulillah tunda wani wasu daga cikin amfanin gona an fara cirewa eh amma har yanzu anan akwai wanda ba shuka su bata je ko ina ba eh akwai bukatar mu dage da addu'a sosai da sosai Allah madaukakin sarki ba mu da mana mai albarka Allah ya ba mu da mana mai albarka Allah madaukakin sarki ya fi mana kurakuran mu eh Allah ya fi mana kurakuran mu duk abin da Allah madaukakin sarki ya jarrabe mu da shi kun san na bala'i da musiba Allah ya ce fa bima kasabat aydikum wallahi kuwa fa bima kasabat aydikum ne sakamakon abin da hannunku take aikata kuma daga cikin abin da Allah yake dandanawa bayi a na ukuba tun a duniya shine akwai rasa ruwa eh akwai rasa ruwa idan bayi sun yi laifi Allah yana so ya dan taba su dan su dawo tun a duniya sai sai ya hana su ruwa idan aka je aka istighfari aka istighfari kuma sai Allah ya bada ruwa subhanahu wataala daman shi nasa ne kuma babu abin da zai yi da shi dan ku aka tanade shi to da kuka yi laifi ne sai aka dan rike shi to sai ku je ku ce kun tuba to idan muka yi ta tuba yanzu muka koma ga Allah madaukakin sarki muka gyara abubuwan sai Allah ya ba mu Allah ka ba mu eh Allah mun tuba Allah mun tuba zamu dakata ana insha Allah ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum